arba'in
da hamsin da ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da babu iko muka haɗu da ku a wannan wuri domin gabatar da wato karatu da muka saba na sati-sati a wannan masallaci na EEM ko mu ce Anfas da Mekadizel a dukkan sati na talata daga magariba har zuwa bayan isha'i satin da ya gabata Allah bai samu bai samu ka samu ikon zuwa ba saboda balaguro da nayi da yazo kwatsam in ji malam Bahaushe wata rasuwa da aka yi mu da ta wata mahaifiyarmu ko in ce kakanmu to muna fatan Allah ya gafarta musu da magabatan musulmi gaba daya mu kuma da bayan mu Allah ya samu cika da imani Allah ya samu kyakkyawan karko to ba tare da sai mun bata lokaci ba sati mai zuwa na sama shine sati na karshe an gane ko shine sati na karshe dama da watan takwas ya kama duka karatuttuka galibi ina tsaida su sai waɗansu waɗanda ke gani akwai buƙatar kamar in studio na waɗanda ake ɗauka su a ci gaba da ɗauka su saboda watan Ramadan an gane ko to amma ina son sati mai zuwa muqaddima ta adwaul bayan a karanta daidai inda malam zai fara bayani kan nau'ukan tafsiri na alkur'ani wanda akwai larabcin da yana buƙatar sharha dole sai an yi bayanin shi an gane ko wannan mura sun sati mai zuwa ya zamanto ko da za a takaice sauran karatuttuka ne ko ko ya zamanto a yi ta ita kadai ko ko da yadda duk hali ya kama ina fata mun fahimci wannan abu na gaba dama duk shekara ana zan yin wannan karatu akwai mukamomi da an kai sun kai mukama kusan guda 20 zuwa 30 duk waɗanda an kai an yi ta ɗauka da to daga baya waɗansu ƴan ƙwara sun kai ɗauka sun bace alaramma ka same wannan karatukan aiko in Allah ya samu shiga hutu sai ka yi tsari yadda dur kamar sati za a iya ɗorawa ko duk a duba daga yau in an aza gobe ba a za a rinka aza tsohon karatu duk da yake karatu ne an yi shi ba don ɗauka ba an yi ta gaugawa cikin shi amma dai ya a ce babu kuma duk karatukan da muka saba dai na waɗansu wurare jam'iyya ta alkitabu sunna suna son a yi daura akan usulul tafsir wanda muqaddima ta adwaul bayan ita ne ba su shawarar asa in Allah ya sa mun samu lokaci an gabatar da ita kafin watan Ramadan za a yi wannan mukaddima tun daga farkon ta karshen ta kenan nan ma wani ci gaba ne kaga ka samu damar yin muraja'a kafin Allah ya nuna muna bayan sallah babba bayan sallah karba ina tafiya gida a gabatar da muhadarat da kuma gidan rediyo ba da mun fara muna yi gidan rediyo da ake cewa iza'atul umma za a yi karatuttuka su ma za a rinka turo su in Allah ya sa aka yi sallah babba lafiya akwai rai da lafiya muka dawo daga nan kuma za a tada sai kuma wata da ta kusa Allah ya sake nuna muna Allah ya taimake mu. To, muna cikin mukama ta wato arba'in da ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin da takwas ko? Haka ne ko? Hariri ya ce to falan ma faraga min mubkiyatihi lokacin da ya ƙare daga mubkiyatihi wato wa'azin shi mai sawa kuka shine mubkiya. An gane ko in an ce baka yayi kuka, abkahu ya sashi yayi kuka. Ina fata kun fahimce ni. Wa annahu huwa adhaka wa abka Allah shi ne ya sanya ɗan adam ya halitta mishi wato abubuwan da ke sa ya dariya kuma ya yi kuka ba ana nufin Allah yana dariya ba ko Allah yana kuka dhahika ya yi kuka adhakahu ya sashi ya yi kuka amma baka ya yi kuka tabaka ya yi kamar ya yi kuka amma ba kuka yake yi ba hadisin da ke cewa in baka iya kuka ka yi tabaki malamai sun ce wannan hadisi akwai kura gare shi ko ba haka ba to waƙaza insha da abiyatihi sannan kuma ya ƙare rerawa shine insha rera abiyatihi bai tuttukansa na hado sabiyun wato sai yaro ya tashi malaman gauri suna fassara shi da ya zabura kenan da ya tashi qad shadana an gane ko wato ana nufin wanda ya ya karfafa wato ana iya cewa kamar wanda ya balaga shine shadana domin daga dan barewa ne an gane ko idan an ka ce shadana shudunan wato kauya yayi karfi kenan wa a qaranahu abin ga nashi sun fito kahoni ko yace to wa a'ra badana sai ya bude jikin shi a'ra an gane ko daga al'uri ne shine wato ya bude albadana jikinsa an gane ko khala'a thiyabahu sun kace wa qala yace ya zawil hasati ya kuma abuta alhasat hankulla sune alhasat nan ba duci aka nuhi ba alhasa duwatsu alhasatu hankali da larabci shi yasa sai ka nemi wani littafi da ake cewa fiqhul lugha na Imam Sa'alibi sai ka nemi al-alfazul kitabiyya na Abdurrahman al-Hamadani sai ka nemi adabul katib na Ibn Qutayba zaka gane sirrin lugha abu kaza yana da suna kaza yana da suna kaza yana da suna kaza in ba haka ba kana nufin kana jin larabci da littafan Ibrahimul Yajizi na kasar Lubnan an gane ko yana da irin waɗannan kaza sunansa kaza kaza sunansa kaza da larabci yadda zaka fahimtar larabcin da kyau an gane ko amma in ba haka ba kana son tsammanin kana jin larabci wallahi komai ba kai da an dauko manyan manyan littattafai shu'ara'ul jahiliya muqamatul hariri daliya an gane ko ana dauko irin wannan littattafai sai gane wallahi ba kai jin larabci kawai dai ka iya dai magana larabci ta yau da gobe haza kai fa haluka aina tazhabu wanga larabci akwai littattafan da ake karantawa a san larabci da kyau ina fata ana fahimta ta to Allah ya kyauta Ibrahim al-Hafiz ko Hafiz Ibrahim ɗaya daga cikin shu'ara na ƙasar Misra kuna jin shi ana kiransa sha'irun Nil an gane ko wanda shi ne sun kai zamani da shauki da ake cewa Amiru shu'ara to shi shauki a zamani guda suka shi Ibrahim Hafiz Ibrahim soja ne daga cikin abin ban mamaki na rayuwarsa an kace ba a taba ganin shi da littafi yana karatu ba amma kuma yana rubuta sha'ir kuma yana daga cikin manyan manyan shu'ara da kasashen Laraba sai dai ka gane shi da kalmur rasas an gane ko karayen ko pencil sai abin rubutu ba a taba ganin shi da littafi ba amma in yayi shi'ir sai da kai da shi da shauki ana gardama shi na a ƙarshe ma yayi bai tutuka yace ya ba shauki gaba amirul qawafi qad ataitu mubayi'an wa hadhi wufudul mar'a arabi qad qad abin qad bai'at ma'i yake ce ma shauki kai ne shugaban alqawafi alqawafi karshe alqafiya baiti na karshe wato harfi na karshe ko kuma sun kace na biyu kafin na karshe an gane ko shi ake kira qafiya akwai sabani to kaga shina da wata kasida da yayi kan yabon yaren larabci kun san udaba suna iya maida abin da bai da hankali kamar mai hankali to yayi amfani da kalma ta alhasatu yake cewa kamar larabci kamar larabci kamar wata mace ta tun da lugal arabiyya ake kiranta kamar wata mace ce tana magana raja'tu li nafsi fattahamtu hasati wa nadaitu qaumi fahtasabtu hayati wasi'tu kitaballahi lafzan wa ghayatan وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الضر كامن وإن ساء لوى الغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني وإن ومنكم وإن أز الدواء أساتي أيطربكم من جانب الغرب ناعم ينادي بوعدي, بوعدي بالهمزة في ربيع حياتي أيهجرني قومي أفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي وي رجعت لنفسي فاتحمت حصاتي شيني ممكن ممكن سمجي حصاتي شيني نتهم تحنكلي ده هكا كلمة على حصات سيكي حنكلي كاكا تقول لك الحصات دواسو ينفسنا داريكا وقال يا ذوي الحصات يتي يا كما أبو تاهم كلا والإنصات ده كما كويتي ينشو شيني إنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا إلى الوصاة زوج الوصاة الوصاة تتي الوصية الوصاة ده الوصية قد وأيتم الإنشاد كن فهمت الإنشاد shine wato rera waka abinda an karera wa aya'i shine alwa'ayu wayewa ganewa fahimta إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية طب ya samu asali ne daga abu ya shiga cikin abu ya tabbata an sa shi ciki shi yasa an ka kira wato abinda ake sa burga mai ko buhu alwi'a'u domin zuciya wi'a'u ce tana daukar wato ilimi buhu wi'a'u ne yana daukar hatsi ko abinda aka same shi a ciki mun fahimci wannan ko to alwa'i fahimtar abu gane shi wafaqahtum al-irshada kun fahimci al-irshada shi da suwa ana cewa faqaha ya fahimci abu ana cewa faqiha ya fahimci abu ana cewa fauquha ya zan malamin fiqh wallahi kai hatta ko ma ciki sai ka iske wasali ya canza hukumar anonin ba gudana ba domin shi fi'ilin da yazo da da dhamma yana nuna abin ya zama to sabit karuma ya zamanto mai karamci faquha ya zamanto mai fiqh amma faqaha ya fahimci abu ba yana nufin ya tabbata da shi ba ma'anil abniya ka koma ma'anil abniya na ustadu Dr. fadl samar ra'i na ɗai da na biyu da na uku da na hudu da kuma ma'a ma'anin nahau na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da ma'anil abniya guda ne yayi ka fahimce su da kuma littattafan sarf su baka siga kaza tana ɗaukan ma'ana kaza in ba haka ba karatun ya shi kai duk yadda kake son ka sarrafa karatun in babu ulumul ala bayyi bayyi bayyi hau ya ce to faman nawa minkum an yaqbala wanda yayi niyyar ya karba wa yusliha al mustaqbala ya gyara gaba al mustaqbal gaba ina fata an fahimci ni in kaga dama ka ce mustaqbal gaba in kaga dama ka kaddara mishi wato sifa az-zaman al-mustaqbal ko al-amr al-mustaqbal in kaga dama yace to fal yabni ko ko fali fali yubin fali yubin ne ko kudi ba mu da saboda ka atai ayi abinda ba shi ba fali yubin bi birri ko an niyyatihi falyubin ya bayyana daga abana yubinuna kun san akwai bana akwai abana akwai bayyana an gane ko bayyanawa eh an ce bana abu ya bayyana an gane ko sannan kuma bana wani lokaci an gane ko eh, abana ya bayyana shi bayyana ya bayyana shi to akwai wanda yake zakuwa bayyin daga bana yabinu bayyin shine wato lazim amma sauran dukkan suna idan kuwa muta'addi ina fata ana fahimta ta akwai maganganu da dama sai kun koma cikin littattafan lugha za ku ga yadda suke falyubin fal falyubin ya bayyana bi birri da yi mini alkhairi da'a kenan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun an niyyatihi daga niyyarsa niyyarsa ta bayyana ta fuskar yi mini alkhairi shine abin da kisun yace in dai niyyar shi gaskiya ce to yayi alkhairi wala ya'dil anni bi atiyatihi wala ya'dil kada ya karkace anni daga gare ni bi atiyatihi da bi da kyautarsa wato adala ya'dilu wani lokaci ana cewa adala ya'dilu sawwa baina shay'ain ya daidaita tsakanin abubuwa adala ani shay'i ya karkace daga abu to in ya zamanto ya zo adala sai ka rasa wanne ne ake nufi alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna to ya'diluna ba a ce ya'diluna rabbahum ba bi ghairihi kuma ba a ce ya adiluna ba an siratul mustaqim kaga sai an ka buga wasu malamai sun ce ya adiluna suna karkacewa an gane ko sai zaman to kafaru bi rabbihim tunda shi bi rabbihim kafaru bi rabbihim amma in ka ce da bi rabbihim da kuma ya adiluna duka suna da alaka da bi rabbihim kenan sai zaman to kafaru bi rabbihim wa ya adiluna bi rabbihim sai zaman to sun daidaita Allah da halittu wannan kuma kuskure ne qur'ani yayi shaida ga wannan tafsiri an gane ko قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إنكم أنك يعدلون أن أنك قدر أنت ياكم أن كركتي وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون كركتي وكنا in ma ka gana maka ce sirat wancan ko kuma sirat na nan duniya domin wanda ya karkace ma wanga na nan duniya can ba haka na zai karkacewa saboda wani in yaji fassara da bai sani ba sai ya waiwayo to ai sai mu wuce ko fa wallazi ya'lamu al-israr na rantse da wanda ya san al-israr uwewa in an ce al-asraru shine wato jam'i ne na asirru abubuwan da an ka ɓoye in an ce al-israru shine ɓoyewa asarra yusirru israran an gane ko wallahu ya'lamu asrarahum wallahu ya'lamu israrahum in ka ce wallahu ya'lamu asrarahum Allah ya san abin da sun ka boye cikin zuciyarsu in ka ce wallahu ya'lamu israrahum Allah ya san lokacin da suke aiki na boye sirrinsu domin shi al-israr masdar ne mun fahimci wannan larabcin dan wa akwai aiki eh amalan wallahi in mutum bai san qawaid ulumul ala duk abin da ya karatu mu ya gurguce babu ulumul ala ulumul ala in ka fahimce su da kyau duk lokacin da zaka yi karatu ko baka yi shirya ba zaka iske akwai hanyoyin da ake tace ka'idodin sai ayi karatu ina fata ana fahimta ta eh akwai wani sirri ban so in faɗa muku dan bata ku zai yi ban faɗi shi in ba dan da zai lalata ku wallahi da na faɗi amma ban faɗi dan bata ku zai yi eh in kuma kun ce in waɗi waɗi zai yi amma bata ku zai yi eh wallahi ne faɗi kin shi na raganta ku yace to wa yaghfiru al-israr wa yaghfiru zai gafarta an gane ko al-israr shine dogewa nan da sadun na israr dogewa an gane ko asarra yusirru shi ko israran والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ويغفر الإصرار زي يافي الإصرار دوجي وناتي وأكن ذنوبي إنا فتا أنفهم شيء yake cewa inna sirri lalle sirri na ko laka ma rauna kamar yadda kuke gani ba abu ne wanda yake koyi ba wa inna wajhi lalle fuskata la yastawjibu sauna ta wajabta ya zan wajibi a kare mata mutuncinta sana yasunu saunan fa a'inuni ku taimake ni ruziqtumul auna a taimake ku da taimako in kun taimake la in shakartum la azidannakum an gani ku irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama wallahu fi auni al abd ma dama al abd fi auni kuma kana al abd fi auni akhi ala ayyati hal dai ku taimake ni za a taimake ku nan an kawo ruziqtum ku yi hattara fi'li madi yana nufin abu ya wuce an gane ko fi'ili mabni lil majhul kamar suke cewa ko alima lam yusammi abin nan fa'ilahu ko lam yusammi fa'iluhu duk dai ana fada an gane ko ko mabni lil maf'ul idan aka kawo shi lokaci addu'a ake nufi nace radiyallahu anka addu'a nayi ma ba ai nace radiyallahu anka Allah ya yarda kai amma ina cewa Allah ya yarda da kai ina fata an fahimci ni to hakan ga ruziqtumul auna in an ce fassara shi zamu yi ruziqtumul auna an ba ku taimako ko ba ka nan bane a'a a ba ku taimako shi yasa in baka san sirrin ba kalima tana iya tashi daga asalin ma'anarta ta koma wani abu ko jumla in ka ce larabcin zakabi zahiri sai ka faɗa cikin banda wanga shi yasa ilimin balaga da ilimin usulul fiqh suke da muhimmanci ga ɗalibi jumla tana iya ɗaukar wata ma'ana sabanin abin da kai ka gani a rubuce to in babu mallamai ka faɗa cikin matsala ina fata fahimci ni إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة سألت اعملوا ما شئتم يا من اعملوا ما شئتم wai ga sabin da guda wani sai ce to kun jiya ba mallan man ga dai sun zo sun darme mu Allah ya ce kwashi da haka sun zo suna cewa kaza haram na kaza haram sai an ce mai amrun urida bihi tahdid tsoratarwa ne da narku da firgitawa domin ya ce innahu bima ta'maluna basir faman sha'a falyu'min wa man sha'a sai ce mi inna a'tadna lidh-dhalimin nara ta haka za a gane ba Allah ya kyauta shi yasa larabin suna addu'a sai ce juzita khairan wa kufita sharran wa zuwishta bikran wa ut'imta tayran ni ko sai in ce wa ut'imta tuyuran wa zuwishta abkaran ni mai kara yace qala mai ba da riwaya ce fa akhadha shaykhu tsoho sai ya fara fi ma ya atifu alaihi alqulub game da abinda nan akhadha na rufin ya fara ne wato abin da suke cewa ya hadu inji malaman zauri ya fara ba wancan ne na akhadha na rikawa ba fi ma ya atifu alaihi alqulub abinda zukata ya atifu suke tausayawa akan shi asalin al'atfu yana irin rumin waiwayawa ko karkata wa yusanni lahu almatlub yusanni zai wato saukaka daga sannani shine abin da ya daukaka ma'ana abin da zai saukaka ake nufi hatta ambata hafruhu hafruhu bari mu fassara malaman zaure su ce gabatar da fa'ili an gane ko hafruhu ramin sa ko rijiyar sa hatta ambata har ya fitar da ruwa daga nan an ka samu istinbati domin annabat akwai laraba banu nabat an ce baban su ne ko kakan su a iraki wanda ya fara fitar da ruwa daga wata rijiya ruwan farko daga fitowa da rijiya ana kiransu annabat to istinbati kamar mutum ya nemi fitar da waɗannan ruwa kamar cikin nassi nan ga nassi ga nassi ma'ana babu ta kawai sai ka zo ka hada su fal sai ka fitar da wata ma'ana nan na in an ka barka an barka sai ka karanta al-istinbat ta'silan wa tatbiqan da an baka nassi yanzu yanzu sai ka fitar da wata ma'ana ba ka dibi littafi ko guda ba a duniya littafi na farko wanga ba bata ku zai ba faɗa muku zai akwai wata risala da aka rubuta a ƙasar Saudiya a jami'a ta Malik Saud sunanta Manhajul Istinbat na Fahad bin Mubarak sai ka je ka karanta shi ka cicciro ka'idodin istinbati ka rike da kyau kai tafsirin su littafi na biyu Al-Iklil fi Istinbat Tanzil na Imam Suyuti ya bi Qur'ani tun daga Fatiha har sai fitar da yadda ake istinbati ayoyi da dama ya tafi in ka haɗa ɗanga guda biyu in dai istinbati na yanzu na kana fitirun mas'ala in ka fahimci ka'idodi ko baka diba littafi ko guda ba istinbati nan na malamai suka barin waɗansu saboda kai yanzu an baka tafsiri sai ka tsaya dole sai ka diba tafsire masu yawa wanda ya istinbati ko lokaci ya kure sai shi aza ka'idodi kai tsaye sai shi fitar da mas'aloli masu yawa mutum ya diba tafsiri dubu mai ganin wannan magana shi rasa inda take shai an fahimta ko malamai suna amfani da ka'idodi da ake fitar da istinbat nan na suka bari mutane yanzu waɗansu daga cikin mutane suna cewa ƴaƴan mutum ɗan mace bai daga cikin zurriyan mutum ina fatan kuna fahimta ta ai ana faɗin wannan ko eh suna faɗin wannan amma wannan magana kuskure ce eh banuna banu abna'i eh abna'una a banuna banu abna'i rijalina ko wa banatuna banuhunna abna'ur rijali al-aba'idi ko ba ka sha'iri ce ba to amma sai mu ce sha'iri hankuri akwai qur'ani karshe وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم ما لما هرد القرآن سنكتي duk cikin suratul an'am in kana tahiya ka ce hakimun sannan ka kawo alimun in kana tahiya cikin suratul yusuf kullun ka zo ka sa alimun sannan ka sa hakimun ku rike ga ka'ida duk cikin an'am hakimun alimun duk cikin yusufa alimun hakimun rike ga sai baka ba yanzu na ta zo min wallahi ban shirya ba sun ka ce hikimar saboda an'amu tana magana ne kan tauhidi shi yasa ta kawo hakimun sannan ta kawo alimun ita ko yusufa tana magana ne kan makircin da an ka shirya ma wani bawan Allah to alimun sananne na game da abin da ke faruwa ga wannan bawa sannan ta zuwa ga hikima haka sun ka ce mallamai wallahu ta'ala alam إن ربك علي إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس تو وعيسى أنت ومن ذريته كما أنك وعيسى عيسى كو شنا da mahaifiya bai da mi bai da uba to dan haka wa min zuriyati da cikin zuriyar cewa dan mace bai cikin zuriyar ka ƙarya na da nassin Qur'ani don kuwa sa annabi Isa bai da uba malaman balaga ta alqur'ani sun kace annabi Isa duk cikin Qur'ani bai cewa ya kauni sai dai ce ya bani Isra'ila sun kace saboda shina da mahaifiya cikin al'umma bai da baba kenan ba kaunu ba sai ce ya bani Isra'ila haka sun kace in baka yarda baka kawo taka sannan da yace wa tilka hujjatuna atinaha ibrahima ala qawmihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min zurriyyatihi shina kuma zuwa gawa ah zurriyyatihi da mirin nan shina kuma zuwa ga ibrahima to ina kuka mai da annabi nuhu shi da uban farko in ka ce zabira jila akar mutku malaman tafsiri waɗansu da sun ka tsaya sun ka diba sun ka ce duk inda kan maida shi akulu afo yayi mi an dalili ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ما كانت تقاري كما تقاري با تو متي غبا تو يتي وشوشبا قفره قفره أبنى كتيرا القفر هيلي خلو شي أكي كتيرا القفر شوشبا معنى ياي تاوى كنا دقاء الأشغلي an gane ko ciyawa in ji waɗansu ma an tara alkisu ko ba haka ba alkisu burga ne tun da nan yanzu larabcin zamani sun ce alkisu leda to can wancan lokaci suna nihin wato abin nan tara'a shine ya cika in salata ko ya misu ko in salata sai ya sonci bari mu ce sonci don duk suna kusa da juna ya misu yana tahiya yana takama shine wato ya misu yana takama wa yahmadu تنيس ينا يبون تنيسا ولم يحل للشيخ المقام المقام matsayi walam ya halu bai yi daɗi ba lishehi ga shehi kenan bai ji daɗin zama wurin nan ba dama na ji daɗi shi a gari ba na abin nan na ji daɗi shi a gari ba na saba ba shi ko dama mutumin da yake yana yawan son samun abin duniya bai cika son zama wuri guda ba an gane ko mutanen da ba son zama wuri guda daga cikin su akwai karuwa galibi ta son tana yawon duniya in dai ta gawurta karuwar daga zama wuri guda ba kauyen na biyu daga ciki akwai mai neman ilimi za ku ga mahiyoncin masu neman ilimi rahalat ne ilimi ko na duniya ko na geography ko na ba za ku iske suna yawan yawo daga cikin masu yawan yawo a duniya su ne yan fuwan nayin domin duk in sun yi cuta nan ba sun bar wannan wuri har abada barin bari haka Allah ya barin bari haka yace walam yahlu shaykh al-muqam ba'da man sa'a al-gulam ko kudi ba mini in sa in sa ne komi eh na'am هذا من صاع الغلام wato ku diba mu da ni من صاع عمل
to nan nan ba na nawa ne gare ku can wajen ku to shikenan insagha al-gulam mu dauke shi insagha an gane ko domin insa'a shi asalin insa'a shine tsagewa ina fata an fahimce ni insa'a shine tsagewa duk da yake suna amfani da shi wajen miƙa wuya insagha kuma daga siyagha ne ma'ana ya ya son ciki nan an gane ko bayan yaro ya ya sulali fastarfa al-aidi bid du'a sai ce a daga hannuwa istarfa ya nemi a daukakar da al-aidi hannaye bid du'a da addu'a thumma sannannaha yakarkata nahwal inkifa'i ko ko ba ka nan bane Mm. hanyar komawa hanyar komawa in, in, in kafa wato ya fara ja da baya da baya yana addu'a yana ja da baya yana addu'a yana ja da baya kidan komi shi ka son shi shi sa kai qalan rawi yace fartahtu ila anna ko an a'jumahu fartahtu ma'ana sai ni yi farin ciki ko na so na yi bege ila an a'juma in je in nemi in jarrabi ko an ajumahu in jarrabi al'amarinsa asalin al'ujma shine laraba suna cewa mutum ajami wanda kamar ba larabci yake yi ba bobawa in ji waɗansu ko ba haka nan bane to amma nan al'ujma suna amfani da shi wajen a sama kalima digo domin an samu ta digo za a iya gane fa'unta ko kafunta misali ko sa'unta ko ta'unta ko nununna al-mu'jam za ku yi karatu yadda ake dirasatul ma'ajim tsarin ma'ajim da kaza da kaza wani na yin bahasi ko na magister ko na doctora kan shi an ajumahu ma'ana dai in jarrabe shi wa ahulla ko wa ahulla in warware mutarjamahu an gane ko abin da ya koyi na al'amarin sa ko hakikanin al'amarin sa shine mutarjam domin mutarjam asalin tarjama shine a bayyana ma'ana abu ko ba haka nan bane ina fata an fahimce ni yanzu ko har ilmi karatun sa ana yi a duniya a jami'atul azhar da sauran jami'o'i na faransa da sauransu suna karatun tarjama traduction translation wadda tana daga cikin manya-manyan hanyoyi na da'awa a yanzu domin ana iya yin tarjama wato ma'anonin alkur'ani ba a iya tarjama lafazin alkur'ani akwai ka'idodi cikin ulumul qur'ani ku diba malamai sun rubuta su hadda at-tibyan fi ulumul qur'an na imamu sabuni ya kawo dan su in ba haka ba akwai matsala domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga mi al'ummomin duniya gaba ɗaya to su ba su jin larabci wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum to shiko sauran mutanen mutane ba su jin larabci to ya za a yi kenan daga nan dole tarjuma sai an yi ta sai kai takhsisin wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum sai kai takhsisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin shi Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a in ka gada ma kuma kai taksisin annabi Musa don an tura shi zuwa ga Fir'auna kuma Fir'auna ba mutumin shi bane domin baya jin ba ba daga cikin abin da na shike ba ina fata an fahimce ni da haka dai tarjuma tana da muhimmanci koyonta dan ana koyonta dan neman abinci amma kuma koyonta dan da'awa mun fahimci haka wannan ko tana da muhimmanci kwarai da gaske tarjuma translation an ce wani mutum yake ƙarya cewa ya iya tarjuma kun san kullun abin da baka iya ba bari yau da gobe gaskiya tana yin halinta kullum yana yin mutane ƙarya ingilishi kamar nan na Nijar mutum yanzu ka bayyana kwamishin na ta mutane ƙarya faransai shi ke nan sai an kai bakon wani baturi daga Amerika ya taho da shi da mai masa tarjama sai aka ce to yanzu ba wannan baturen zai zo ne ya sanya wani bincikensa ana son in an samu wanda ya iya turanci cikin mutanen wurin to shi wanda ya iya tarjama wanda ya zo da shi daga Amerika sai ya koma abin da yasa za su yi haka galibi saboda abubuwa guda biyu na farko saboda shi wanda ya zo daga Amerika wayayyen mutum na tsada zai yi kamar yadda China ake buɗe kamfuna can saboda hannuna da sauki fiye da Turai da Amerika. Na biyu saboda idan wanda ke tarjama mutumin suna sun fi yarda da bature sai su ba shi dama. To shi kenan aka ce to za a jarraba shi wannan in an ga tarjama shi ta yi to babu matsala sai wancan ya koma tunda bai yiwa wancan ya koma ba a tabbatar suwa ba. Shi kenan sai aka ce da English in ana son a ce mutum zo ya ake cewa ya ce za a ce come here da ba ba Englishin kwarai yake ji ba. An ka ce, to yanzu ana son a ce mutum tahi ya za a ce, sai ya ɗauke wuta, ya rasa yadda zai. Ya yi ya yi tunani ya rasa yadda zai, sai ce sai in kuma wancan layi sai in ce mai come here. Ya ce to fata bi ita Husaini bishi, wa huwa shi yashtaddu yana tsanantawa asalin ishtadda shine tsanantawa ko ba haka ba eh ma'amalan yana gaugawa fi samtihi kenan a cikin tafiyarsa an gane ko ko cikin hanyarsa eh yace to wala yaftuku ratqa sam samtihi wala yaftuku baya tsagewa ratqa an gane ko samtihi ana iya cewa wato eh gamemmen shirun shi ma'ana kawaicinsa baya tsage kawaicinsa domin asalin arratku shine abin da ahade alfatku shine abin da an karaba awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma mun fahimci wannan da kyau kadiba cikin at-tafsir al-kabir na Imam Fakhruddin Razi akwai maganganu wadansu sai ka bace cikin su sannan kai tarjihi in rajahawa zakai kuma yanzu akwai bincike akan wannan wanda waɗansu malamai suna son masu bincike kan ijaz akwai wata theory ta big bang suna kawo karkashin wannan aya amma dai qur'ani bai tabbatar da cewa wannan theory ce bace ala ayyati hal al-fatqu shine abinda an ka tsage shine a cikin hadisi na Aisha na hadisin Rida ma fataqa al-am'a fataqa kaga ya tsaga ma'ana ya shiga tsakiyar su kenan na sahih muslim an gane ko ma'ana baya yanke kawaicinsa mun gane ko falamma aminal mufaje lokacin da as-samtu shine yin kawaici falamma aminal mufaje lokacin da ya amince ma al-mufaji'u min ji malaman zaure mai kutsowa daga faja ayufaji'u ya kutso mishi wa amkana tanaji at-tanaji wato ganawa wa amkana wato abin nan yayyu lafata jidahu ilayya sai ya juya jidahu wuyansa ilayya zuwa gare ni fi jidiha hablum min masad wa sallama taslimal bashashati alayya yayi min sallama irin sallaman nan ta mai murmushi bashasha mu ko da Hausa mu ce boshasha ko ba ka dan bane ka ji mawaki wani mawakin Nijar ce mu taka rawar boshasha thumma qala yace eh araka ko mine ne mine arakaka zaka'u zaka shuwaidin ko araƙaka ya burge ka daga araƙahu yuriquhu ne domin raƙa ya burge araƙa kuma ya sashi ya burge araƙaka ya burge ka zaka'u kaifin hankalin nan da kaifin basira zaka shuwaidin wannan ɗan ƙaramin ɗan wato abin nan ɗan ƙaramin yaro amma asali shi na nufin ɗan ƙaramin ɗan barewa shuwaidin daga shadin ne in za a tuskin shi ya ce shuwaidin ko ba ka da bane ya ce faƙultu sai ni ce i na rantse wal mu'minil muhaimin na rantse da al mu'min i kalima ce ta larabci wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'min ko ba garan bane amma wani sai san amma ne i Hausa ce asalin ta i ko ba garan bane wasu su ce awo wasu kuma su ce e da ka zo Kano kace awo sai a ce wancan wancan wancan ba sakkwace na an gane ko walmu'min da almu'min an gane ko mai bada aminci shine Allah subhanahu wa ta'ala ko baka ba ko almu'man a wata qira'a shadda wanda ake imani da shi almu'manu bihi kenan dan babu wanda isai ba Allah aminci wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna wal muhaimin al muhaimin shine wanda yake mai iko akan komai qala yace innahu fatasaruji lalle shine wannan yaro na asaruji yankin saruju wa mukhrijid durri min al-lujji shike fitar da ad-durr lu'lu'u in ji malaman zauri ko kace diamond ko diamond min al-lujji daga wato teku mai zurhi aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqi sahab wato teku ko ruwa mai tsananin zurfi fa qultu lahu nace ashhadu innaka shajaratu samaratihi na rantse kai shajaratu kai a iccen nan na samaratihi ko ba ka bane ƴaƴansa domin an ka ce ga ice ga ‘ya'yawa uban wani ice ko to kenan ma na kayan uban yaro shi na so a ci wasu wazu shararratihi kai ashuwa belan wuta an gane ko ko a ce asalin wuta shararratihi na tartsacin shi tartsaci tartsaci shi da abin wanda bas bas bas na wuta to bela kuma ita ce tatattar wuta يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران yace to fasaddaqa sai ya gaskatar da kahanati bokanci na ma'ana kenan kaifin hankali na shine nan kahanati ba wancan bokanci ba an gane ko at-tafarrus kamar da cikin hadisi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wastahsana ibanati ya ga kyawun an gane ko ibanati wato bayani na ma'ana yadda na bayyana da al'amari abana shay'a shine ya bayyana shi in an ce istahsana ya ga kyawun sa ko kuma ko kuma ibanati bayani na yadda na bayyana al'amari istahsanahu sai ya kayatar da shi ya burge shi thumma qala la yace hallaka fi ibtidar albayti shin kana son kai ibtida gaugawa albayti zuwa ga gida kenan sai mu tayi sati na sama in Allah ya nuna muna a zo karshen mukama kuma an zo karshen karatu daidai kenan in ji mahaukaci da haukura